العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي a wannan dare hudu a wannan dare yau ranar juma'a ranar asabar hudu ga watan sha biyu jibutu da hudu miladiya wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan shawwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu biyu dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar inda muka zo Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu bin munasaba na bikin Malam Musa gabatar Allah subhanahu wa ta'ala zai sakawa waɗanda suke wannan gayyata da alkhairi da kuma wannan aure da ake yi Allah ya sanya alkhairi a ciki ya samar da zuriya waɗanda za su yi wa addinin musulunci aiki hidima a wannan munasaba za mu yi tsokaci a kan halayya da ake ciki a yanzu a ko'ina a faɗin duniya sannan kuma a ƙarshe za mu zo mu yi bayani da munasaba akan abin da ya hada mu a nan wato hukukin daujiya kowanne daga cikin waɗannan abubuwa abu ne wanda za mu amfani da wannan lokaci a ciki da farko kamar da muka bayyana halin da musulmai suke ciki a yanzu a ko'ina a duniya hali ne wanda kowa ya san halin da ake ciki sannan kuma idan aka duba duk halin nan da ake ciki a yanzu za mu ga mu musulmai ne muka janyo wa kawukanmu waɗannan matsaloli da suke damun mu a ko'ina a duniya saboda Allah subhanahu ta'ala a ayoyi da dama suna isara da haka wata aya Allah subhanahu ta'ala yana cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله سبحانه وتعالى يقول Allah baya canjawa mutane halin da suke ciki daga alkhairi ya kai su sharri daga kuma daga wadata ya kai su talauci daga zaman lafiya ya kai su rufin zaman lafiya sai da sakamakon abin da suka aikata da kansu a wata aya kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa yafu an kaseer duk wata musiba da bala'i da ta faɗo wa al'umma Allah subhanahu wa ta'ala yake sakamakon abin da hannayensu ne shi al'umman suka aikata ba abin da zai same ku ta musiba sai daga abin da hannayen kudin suka aikata wannan ma'ana muna da shi a ayoyi da dama a cikin ƙur'ani waɗanda suke nuna cewa a lokacin da al'umma suka canzu to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya canza su al'umma ɗin kamar yadda yake magana da yahudawa inda yake cewa in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha فإذا جاء وعد الآخرة يسوء وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليكبروا ما علوا تكبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن أبتم ابنا Allah subhanahu wa ta'ala yace in ahsantum ahsantum bi anfusikum in kuka kyautata kuka gyara halayenku kuka koma ga Allah dan kanku ne idan kuma kuka munana wa kawo kanku kuka sabi Allah kuka yada barna da fasadi a bayan kasa to shi ma dan kanku ne a wata aya Allah subhanahu wa ta'ala a ci gaban wannan yake cewa wa in ittum idna idan kuka dawo ne ko za mu dawo ma'ana idan kuna cikin aikata in kuka kuna cikin aikata abu mara kyau idan kuka tuba kuka dawo zuwa abu mai kyau to Allah zai canja muku halin da kuke ciki in kuma kuna cikin cikin jin daɗi saboda biyayyanku ga Allah a lokacin da kuka koma saba wa Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce to zai dawo muku da fitina da kuma musiba a wata aya daban Allah subhanahu wa ta'ala ya ce cewa walau anna ahlal qura آمنوا واتقوا لفتحنا عليكم بركات من السماء من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون الله سبحانه وتعالى يشي دامين أمن جريري وجباتي ليسو ذات الإيمان سورتي الله آمنوا واتقوا لكن لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض za mu bulla musu hanyoyin albarkatu a sama da ƙasa ko ta ina albarka zai dinga zuwa ko ta ina alkhairi zai dinga zuwa Allah subhanahu wa ta'ala sai yake walakin kazzabu amma su mutane ko ahlul qura sun kayyata ayoyin Allah ba sa bin umarnin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ba sa hannuwa da daga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane su فأخذناه sai muka rike su dimatan da su daidai da abin da suke aikatawa maimakon shirin nan da fasadi din nan da suke aikatawa a bayan kasa Allah sai ya turo da sirrin da fasadin da talauci da kunci a wata aya yake magana da ahalin kitab yake cewa walau walau anna ahalin kitabi آمنوا واتقوا لكفرنا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الله سبحانه وتعالى يقول da ahlul kitab ba su ahlul kitab su ce ba wannan mun kawo ayar ne da yake magana da su wanda kuma ayar yana magana da kowa wanda ya aika cikin halin shi yake da ahlul kitab su imani su doraci Allah Allah zai kankare musu zunubai zai yafe musu dukkan abubuwan da suka aikata kuma zai shigar da su cikin aljanna yace walau annahum aqamu tawrata wal injila da sun da abin da ke cikin at-taura da injila duk abin da yake cikin na umarni sun aikata duk abin da yake cikin na hani sun nisanta Allah subhanahu wa ta'ala yace la akalu min fawqihim da sun samu arzikin da za su ci su sha ta saman su wa min tahti arjuluhum sun samu abin da za su ci su sha arzuta arzikin da za su fita ta karkashin su ma'ana ko ta ina ko ta ina Allah subhanahu ta'ala zai buɗe hanyar ci da sha zai buɗe hanyar arziki zai yalwata kuma zai buɗa to idan muka duba waɗannan ayoyi da muka fassara irin halin da muke ciki a yanzu za mu ga cewa magidanci abin da zai ci ya sha ya sa wa bakinka ya fi ƙarfinsa an gane wanda kuke ganin cewa ya ci da sha ya fi karfinsa za ka yi mamaki inda za ka je ka kwana ɗaya biyu a gidansa talauci da danniya da fasadi a bayan ƙasa ya yaɗu wanda wannan za mu duba za mu san cewa sakamakon abin da muke aikatawa ne da mun da ƙur'ani mun bi duk umarnin da qur'ani ya bamu mun nisanci dukkan abin da qur'ani ya hana mu da za mu bi hadisan manzo duk umarnin da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama ya bamu za mu bi duk kuma hannun da hadisan manzo sun hane mu za mu nisanta to za mu kasance da albarkatu ta sama da kuma ta ƙasa ko ta ina bayan da za a yi ke noma Allah bai yalwata amfanin abin da ka noma ka noma ba kasuwanci Allah zai sa albarka a ciki noma ya sa albarka a ciki neman ilimi ya sa albarka a ciki kuma Allah ya dawo mana da mahukunta waɗanda suke masu adalci ya kai mana da waɗannan azzalumai waɗanda suke kotan al'umma amma a lokacin da ba mu tsaye da ƙur'ani ba ba mu tsaye da umarnin ƙur'ani ba ba mu tsaye da hadisin manzo ba da kuma umarninsa sai muka shiga cikin wannan hali da muke ciki a yanzu domin idan muka duba wannan zamani kowa zunuban kansa sun dabo da yasu sun hana shi sakat idan ya ce zai tuba ma zuwa ga Allah saboda yawan zunuban da yake aikatawa da wanne daga cikin zunubansa kuma zai tuba saboda yawan zunuban da kowa shi kashin kan kansa yake aikatawa in kuma ya ce zai tuba da dukkan zunubansa to wasu zunuban ya sabar wa jikinsa zunuban su ratse masa jiki su zauna cikin zuciyarsa ba zai iya rabuwa da su ba in yace gaba shi ne zai tuba gare su idan kuma yace guda ɗaya daga ciki zai tuba wanne daga cikin zunubansa zai tuba a kai a halin da ake ciki yanzu halin da yanzu ya kasance zinace-zinace ko kuma zina shi ne ya zama wa mutane abin ado abin alfahari wanda za a fito a sarraha shi a fito da shi fili a cikin al'umma za ka zo ka samu marasa zina maza da mata su ne kaɗan wanda galibin al'umma za ka zo ka samu suna cikin wannan fitina wanda wannan yana cikin manya-manyan alkaba'ira yana ɗaya daga cikin abubuwan da idan ya yaɗu a cikin al'umma kamar yadda ya zo a cikin hadisi to da cututtuka da talauci da fitintini da kashe-kashe da masihu za su su yaɗu cikin al'umma da mutum hadisai da dama da suke bayani akan haka wannan abu ya kasance abu ne yaɗaɗɗe samari ba su tsira ba daga ciki manyan mutane ba su tsira ba maza ba su tsira ba mata ba su tsira ba kuma kullum su mutane ko su musulmi suna jan hankalinsu da aikata wasu abubuwan da yake jan su zuwa da zina domin Allah subhanahu wa ta'ala don nunin wannan aiki cewa yayi wala taqrabu zina kada ku kusanci zina ba wala wala tazmu ba ba ce wala tazmu ba kada ku zina wala taqrabu zina to hanyoyin kusancin zina a wannan lokaci da ake ciki hanyoyi nawa za ka zo ka ga in a mali kake tafiya za ka ga ƴan mata rigunan da suke sakawa suke yawo da shi kallon su da waɗannan riguna kusancin zina ne saboda kana kallon su da waɗannan tufafi za ka dinga sha'awar su sha'awa yake faruwa cikin zuciyarka inda har ya kai ga me zai hana ni in ga da wannan abu ya kai da ya kai da wannan hali yayin da in ka je ɗakuna ni samari za ka zo ka ga fotuna ne da ƴan mata wanda suke tsaye ko a jajjaune su yi tsirara a fili za ka gani a lokacin da ka kunna bidiyo za ka ga abin da ake kalla duk abubuwa ne wanda suke kusantar da mutane zuwa ga jina a lokacin da ka buɗe TV ko ko ciyayi ko kowane mutasha za ka zo ka duba ɗan mata ake nunawa tsiraici wanda suke karrabo da masu kallo zuwa ga jina. Ba inda za ka je face za ka yi karo da wani abin da zai karrabo da kai zuwa ga jina. Wani ya da yaɗuwar jina ɗin a cikin al'umma. ba zina kadai ba muradi ya zama to abu ne wanda yake ya dadde a cikin al'umma yaya za a yi wannan al'umma kuma su kasance cikin yalwa cikin arziki cikin kwanciyar hankali a irin wannan sako da ya yaɗu a cikin ta manzo guda aka saukar domin musamman ya yi hannu zuwa ga wannan aikin nuna saboda nuni wannan manzo guda annabin Allah aka aiko musamman domin ya hana wannan aiki a ƙarshe waɗanda suka ainihin abin Allah ya aiko musu manzo domin wannan manzo ya hane su wannan aiki mummuna ya kai da aka kufe aka kufe garin su gabaki daya Allah ya aiko malaika ya daga ya tuzgo garin ta kasa ya ya daga garin sama tukunna aka kufe su gabaki daya aka halakar da su saboda munin wannan aiki ba don mu wannan al'umma al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallama an manzo ya nuna roƙo ya ce kada a halaka mu da zunubinmu ba da irin halakarwa da aka yi wa kawunin irin ta ne za a ji a yi wannan al'umma saboda mura'i yadda ya yaɗu cikin al'umma saboda muninsa abin da aka aiko mai zo musamman domin ya hana saboda muninsa mu yanzu abu ne wanda ya zama sun yaɗaɗɗe cikin al'umma bayan shi gina ɗin kansa da muke magana a kai idan muka koma za mu ga cikin wannan al'umma ba muna maganar Nigeria ba ne ko Cameroon ko Togo ko ko Russia ko kuma Afirka ko a umuman halayya ne na musulman duniya umuman a ko'ina ko mu ce a galibin musulman duniya da za mu je mu samu bayan zina da shi kuma muraɗi wanda suke janyo fitintinu cikin al'umma za mu zo mu ga cewa akwai kariya a cikin wannan al'umma kuma ƙarya abu ne wanda yake da munin gaske saboda munin sa Allah subhanahu wa ta'ala saboda munin sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fala'anatul lahi alal kadibin ya la'anci makaryata yawan da kuma aka la'ance shi la'anta yana nuna nisantar da wanda aka la'anta ne daga rahama da tura shi cikin wuta shi ne ma'anin la'anta yanzu kariya ana ma ado da shi cikin wannan al'umma kariya da shi ne ake cin abinci don kasuwanci bai tsira da kariya ba siyasa harkokin mulki bai tsira da kariya ba zamantakewa na yau da gobe shi gabaki ɗaya ana gudanar da shi ne ta hanyar karya abin da za a yi ta zo ka samu wasu mutane a zaune kowane irin yanki suke yi na mu'amala kafin su fito da ƙarya cikin mu'amala su wannan yuri ƙarya manzo sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda yake da yake makalici yana da wata fuska ko wani bangare na munafurci ya fara shiga fagen munafurci sauran da ya shige cikin munafiki ga baki daya ya kasance a cikin munafikai kuma sakamakon munafiki kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ne yake cewa innal munafiqina fi darakil asfali min an-nar a yau yan kasuwa za ka zo ka sami shi cikin wanda yake yi tun daga lokacin da ya buɗe shagonsa har ya rufe za ka zo ka samu da kariya yake samun riba sai ya rantse a kan abin da yake ƙarya ne ya rantse kan a kaza ya siya kuma ba haka ya siya ba ya gudanar da harkokin kasuwanci da baki na cikin ƙarya ballantanin uwa uba ɗan siyasa wanda sun su da shan su ya ku ya kasance ƙarya ne suka samu kanmu a cikin wannan hali da ake ciki ba za ka samu wasu mutane da suke zaune ba face za ka zo ka samu abin da suke tattaunawa a kai da baki ɗaya da suna tattaunawa a kan ƙarya idan kuka koma bangaren yan siyasa kowa ya riga ya san suna ci ne da sa kuma da karya ba su da wani abin da suke ci suke sa da shi sai kuma karya za mu yi wa mutane alkawari za mu yi muku kaza za mu yi muku kaza wanda kuma da zarar sun samu biyan bukatun su za su koma gefe sun yi karya kuma sun zo sun saba alkawari abu ne wanda yake ya dace kuma wannan abu yana da murin murin gaske har mun zo sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa mutum da zai daina yin kariya ba yana ci gaba da yin kariya har a ji a rubuta shi ce a rubuta cewa shi wannan makallaci ne idan aka rubuta cewa shi makallaci ne to shi an rubuta shi an daura shi akan hanya na wuta wanda har zuwa ya je ya shige ta wani abu ne wanda yake da haɗaɗɗe a cikin maganar da za ka yi da abokinka za ka yi masa ƙarya a cikin cinikayyarka za ka yi ƙarya a cikin harkokinka na yau da gobe za ka yi ƙarya har ƴaƴanka ma yaranka za ka yi musu ƙarya kana gadar musu da wannan ɗabi'a mara kyau don a lokacin da kai wa ɗanka ƙarya ka ce zan ciyo ba ka zawo na je kasuwa na dawo ni ka dawo ba ba ka ciyo ba ka yi masa ƙarya zai ɗauki wani abu ne da yake da sauƙin gaske saboda haka shi ne sai ya zama muke tabiya tunda ya zama hukunta ma yana aikatawa yana da yadda da su fitintinu da Allah ya jefa wa wannan al'umma babu wani majalisa da za a je a zauna face za a zo a zauna a ci naman mutane a zauna babu wani duba face a zagi wannan a kusa wannan wannan yana wucewa a yi magana ta in aka ga ba wanda zai wuce wanda za yi magana a kanta a tuno wani a shigo da shi a yi dinga yin magana ta ana cin namansa wanda kuma wannan yana daga cikin kaza'irorin ma masu munin gaske saboda munin sa Allah subhanahu wa ta'ala yayi misali da shi cewa cin nama ne na dan uwanka wanka ne ko kaninka kana ganin a kashe shi a yanko wani ɓangaren namansa a zo a ba ka kashi za ka ci? ba za ka ci ba to murin jiba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga ba hanyar da za ya kwatanta mana mu ga murinsa sai ya kwatanta mana shi da naman dan uwa dan uwanka ko wanka ko kaninka kaga dai a kashe shi na ba za ka bukata a kashe ma ɗan uwa sai mu kowa ba za ka bukata ba a kashe shi bayan an kashe shi kuma a yanko naman sa ɗanye a ba ka a ce ka ci za ka ci haka Allah subhanahu wa ta'ala ya kwatanta mana jiba saboda muminta yace a yuhibbu ahadukum an ya'kula lahama akhihi baitan yace ka karin su ne yace haka ne jiba yake ma dama baka da za ka sha'awar a yanka ɗan uwanka a gudure wani nama a jikinka ɗan ta ci ba to wanda kake zagin mutane kake yi da mutane to daidai da ka ci naman ɗan uwanka ne saboda muninsa abu ne wanda yake ya ɗan dai ake ado da shi shekaru ne ka samu ka samu kaɗan daga ciki a cikin musulmai waɗanda Allah ya tsiratar da su daga wannan fitina kaba'ira ne daga cikin kaba'irori manya manya wanda kuma ya rabu a cikin al'umma kuma wai al'umma kullum suke kuka irin fitinan da suke ciki irin talaucin da suke ciki irin zaluncin da waɗannan azzalumai suke musu wannan ɓangaren ke na abin da ya shafi jiba wanda da wuya su samu waɗanda suka jiba ga kuma nonansa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara idan muka koma kuma za mu ga a wannan al'umma din za mu ga cin amana yawa da cikin wannan al'umma mutum ya je da lafiya lafiya saman saman ya lallame ka ya rinke maka ya ce yana bukatun ka bashi bashi wallahi tallahi in ya dauki salari ko in ya karɓo kuɗi na zan baka da zaran ka ba shi wannan kuɗin to ana biyan salari da za ka gan shi ba ya ci amana sai ya kashe kudin ma wata kila za ku haɗu ayi kaza kaza ne kaza da kaza da kaza an mai da wannan abu ne wanda yake mai sauƙin gaske mai sauƙin gaske ya zama to abu mai cin amana wasu kuma akan iya ba su dukiya na marayu yara ƙanana wanda Allah kaɗi ya hana kada a ba su dukiyar suna ƙanana a rike musu dukiya a shiraye su lokacin da shi da girma a danka musu dukiya dukiyar marayu cinta a wannan al'umma ko a wannan zamani ya zama to wani abu ne mai saukin gaske a ci amanan wanda ya rasu kuma a zuwa ci amanan waɗannan marayu shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wadanda suke cin dukiyar marayu a zalunci saboda zalunci don Allah subhanahu wa ta'ala yace kamar sun ci wuta ne a cikin su inna ma ya'kuluna fi butunihim nara wuta da kansa suke ci a cikin cikin amma wannan abu ne wanda yake mai sauƙin da ke cikin wannan al'umma cikin jama'a kuma su al'umma su da a hakan Allah ya muku ruwan sama yanda suke so a yi ruwan sama isasshe a hakan fa suke so Allah ya koyo muku hanyoyin alkhairi suke so su samu amfanin gona suke so su zauna lafiya suke so su je kano su dawo ba tare da barayi sun tare su ba a duk waɗannan halaye da suke aikatawa kuma sai su su daina lafiya su ji daɗi yaya za a yi ku ji daɗi ba ku ji Allah da manzonsa ba yaya za a yi ku ji daɗi kullum kuna cikin aikata al-kaba'ira wani irin jin daɗi kuke so a nuna muku inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim cin cin dukiyar marayu a cikin cin amana da kuma banda ma wanda zan ci amana a kan kuma wata kaza'iran daban da waɗanda za su je su nemi matan abokansu su nemi matan maƙotansu irin waɗannan abubuwa kaza'ira kan kaza'ira birjin ya yaɗu cikin wannan al'umma kuma a nan al'umma suke so kullum su ji daɗi saba alƙawarin kuwa ka faɗa biyan da ta dama ya zama ce abu ne wanda yake sananne rubutacce wanda yake an ma saba da shi ya zama to kamar halalla a wajen mutane mutum zai ɗauki alkawari amma za ka ga cika shi din ba ba zai cika shi ba saboda yana ganin cewa kai yayi ba wani abu ba haka aka saba har ma aka shahara da wani abu da ake ado da shi African time mun sa lokaci amma lokacin ba African time ne ana faɗan sa a sauƙaƙe وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم abu ne mai sauki kuna furta shi a harshe amma abu ne babba a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saba alƙawari yana cikin kaba'ira sannan har ku duba ku ba ki wani take afirkin sai take a bayan take ne yabo ana ado da su mu ai lokacin da afirkin sai ne ba wani abu sai an haƙuri shi kan magana ya wuce to abu ne da magana bai wuce ba da duk lokacin da kai alƙawari baka cika ba wannan alƙawari Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ka alƙawari ne na tsakanin ka da ubangijin ka ko alƙawari ne na tsakanin ka da bayin Allah Allah subhanahu wataala yake cewa wa awfu bil ahdi inna al ahda kana mas'ula Allah subhanahu wataala yake yaban annabi Isma'il alaihi salam yake yadhkur fil kitabi Isma'il yake innahu kana sadiqal wa'di inna kana sadiqal wa'di in yi maka alƙawari zai cika shi a daidai wannan lokaci amma yanzu waɗannan abubuwa maimakon a same su ma a jikin musulmi za ka ji abin kunya har ne shi yake da alƙawari har ne shi yake da amana ba musulmi ba abin da ya kamata a ce musulmi shi aka san shi da shi amma kuma yanzu ya koma hannun arna don saboda rashin amananmu rashin gaskiyarmu abin kunya abin mamaki yanzu santarin maf na abuja wanda jirgin jeriya shi ne kusan babban masallaci da musulmi za su ji cewa ba su da masallaci sama da shi har ne aka za ka fama ka dantawa kudaden wannan masallaci ne har ne a hannun arne yanzu wannan masallaci ne inda ka ce ba ka je ka yi mutaba ka tambaya ka ci saboda mugun lalace ba mu da amana ba mu da alkawari arne mai zuwa coci mushriki mai cewa mai cewa Allah uku ne aka ɗau masallaci aka danka masa wai ya fi musulmi gaskiya me yiwuwa saboda kasancewa shi shugaban kasa ne a ina aka ga wannan fi sabilillah shi ina za mu sa kan mu musulmi a haka muke so kuma mu ci nasara a kan abokan gaban mu a haka muke so Allah ya saukar mana da albarka a haka muke so mu ga bayan bis ko Tony Blair a haka eh abin kunya kuma abin mamaki shi musulmi yanzu duk waɗannan kaba'ira ɗin nan da yake aikatawa ga baki ɗayan su ma bai gane su ba ma duk bai gane su ba ƙarya cin amana gida yaɗi gina duk waɗannan abubuwan su su kawai shi bai gane su ba yake bin aikata kowanne irin nau'i na kaba'ira a kan kawai ya samu abin da zai ci ya sa kawai a kan wannan zai ya aikata komai ko mutum zai iya fitowa. Kun zama da wani ɓangare na munafurci ma'ana yana kan hanya ya zama to munafiki wanda ya haɗa shi da baki ɗaya kuwa shi ne munafiki wanda yake khalis cikakken munafiki wanda Allah ya ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar to shi ne wannan to musulmin da za ka zo ka samu bai haɗa waɗannan abubuwa guda uku nan ba a cikin musulmin yanzu shi ne kaɗan wanda za ka zo ka samu bai hana waɗannan abubuwa guda uku ba a ce daga cikin waɗannan abubuwa guda uku ɗaya ne ko biyu daga ciki kawai yake yi shi ne kaɗan a cikin musulmi za ka zo ka samu kowane musulmi maƙaryaci ne kowane musulmi mafi amana ne kowane musulmi mai saba alƙawari ne in kai maganar zina ko luwali shi ma majalisar musulmi irin halin da suke ciki kenan saboda abubuwan da suke karrabo da mutane zuwa ga zina zuwa ga muradi suna nan bincin cikin al'umma su kuma al'umman sun kasa fita a ciki sun kasa nisan da kansu daga waɗannan abubuwa za ka zo ka samu mu musulmi a yanzu maimakon mu dinga tunani me yake samun mu ne mu dinga tunani me yake samun ƴan uwan mu ne musulmi ba ma tunanin wannan amma abin da muke tunawa kullum muna cikin wasanni wasanni na banza wanda mun san waɗannan wasanni wato waɗannan wasanni ba za su ciyar da mu gaba ba waɗannan wasanni da muke yi suna nuna cewa ba mu ba ma jin zafin abin da yake samu ɗan uwan musulmi don a lokacin da kake cikin stadium ana yin bol kana kallon bol a lokacin ana kashe musulmi a indonesia ana kashe su a Filbin ana kashe su a Palestine ana kashe su a Iraki Afghanistan Chechnya ko kuma kana kuna mun a tare dubunni kuna kallon bai cikin stadium ko kuma cikin gidan bidiyo wannan yana nuna cewa ba ka damu da abin da yake samu a ɗan kamfani ba da ka damu maimakon ka zo ka yi gutarun nan ku da yawa ku taru gidan cikin bidiyo kuna kuna kallon bal sai ku taru a majalisocin ku kuna yin karta maimakon wannan taruwan da kuka yi karta kowanne ku ya karanta fatiya kafa ɗaya ya ce Allah ya taimaki ƴan uwan namu da ake kashewa Allah ya taimaki halin da su waɗannan musulmai da ruwan da suke ciki me kuke samu me kuke ganin kuka yi wani gidan bidiyo za ka zo ka samu samari dubu a ciki suna kallon wani wasa dubu za ku samu to a kaddara kowanne kowanne baya cikin wannan gidan bidiyo shi dai shi da roƙo aka ce kowa ya karanta fatiha kafa da daya da in ce shi ya ko in iraki ko afghanistan fatiha nawa muka samu dubu muka samu kowa kuma kafa da ɗaya ne kafa da ɗaya ne cikin minti biyu kowa zai karanta zai karanta shi to me yasa za mu je mu shiga ta ana san mu san wani musulmi da yan halin da suke ciki har mu muna da kwanciyar hankalin da za mu je mu taru a gidan bidiyo mu kalli bom wanda kuma wannan bom ne su yahudu da nasara suke kashe makodan duniyoyi domin su shagaltar da mu kar mu abin da zai amfani mu kar mu san abin da ake yawan wannan musulmi a duniya za mu zo mu taru muna yi ta da kanmu zarɓe ko kuma mu taru muna kallo kowanne numfashi kowanne sakin ɗin da zai wuce muna yin zarɓin ne ko kuma muna cikin kallon ne sakin ɗin da ya fice mana ba zai ƙara dawo mana ba kowane sukar ɗaya da ya wuce mana ba zai ƙara dawo mana shi ba zai ƙara dawo ya tafi ba kenan sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala kar ku manta ayoyin da yake magana akan cewa sai ya tambaye kafafuwa sai ya tambaye hannaye sai ya tambaye gabbai da baki daya akan ina suka je ina suka kama ne suka aikata a lokacin da kuma Allah ya tambaye gabban ka ba kai kanka ba dan kai dama matsayi ne in Allah ya tambaye ka kariya za ka mata ta ce ta yi bishi ɗari bisa ɗari saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tambaye ka ba zai tambayi ainihin والشطان إليه يتشاورون تشهد عليهم ألسنتهم وأرجلهم وأيديهم بما كانوا يعملون ranar da harshenansu za su shaida a kansu harshen harshen da kai ƙarya harshen da ka saba alƙawari da su harshen da kake amana da su harshen Allah zai tambaya ba kai ba ba ruwansa da kai me ya faɗa harshen ya faɗa da kansa idan kafafuwanka da ka tata ka je otel otel da shi ko kafafuwan da ka tata ka je gidajen wasanni da shi kafafuwan Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaya hannayenka da kai ayyukan alfahasha da su hannayen Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaya jawoyinka da kai saboda kai mutane ne duk abin da kuma muka aikata wallahi tallahi Allah subhanahu ta'ala zai tambaye mu muke rayuwa iri rayuwa ta dabbobi rayuwa ta dabbobi dai rayuwa ne na dabbobi shi ya ci ya sha kai ya ci ya sha baya tunanin za a masa hisabi a lahira baya tunanin zai mutu baya tunanin komai shi ne ya ci ya sha kawai shi ne irin rayuwar da muke kira yanzu to a lokacin da don Allah don annabi a lokacin da a majalisocin mu muka zauna muka yi ne muna karta muka yi ne muka kai muna karta tun daga safi zuwa a zahar amma kaddara muna tashi muna yin sallah to lokutan da muke wannan karta din a me waɗannan lokuta suka fice mana sukan nawa minti nawa awa nawa suka fice mana shin muna tsammanin waɗannan ayoyi da lokuta Allah bai tambaye mu ba kan eh Allah ba zai tambaye mu ba duk lokutan da suka shuɗe maka a rayuwarka sai Allah ya tambaye ka a wannan lokacin mai ka aikata a wannan mulkin mai ka aikata a wannan sakin a wannan sakin din mai ka aikata amma mu ba za a zo a same mu a wajen aikin alkhairi ba amma mu ne da ba mu san ciwon kanmu ba ban san abin da ake wajen ƙona musulmai a duniya ba har muna da kwanciyar hankalin da za mu taru sama da dubu a gidan bidiyo muna kallon bol bol ɗin da yahudu da nasara su da kake biliyoyin kuɗi don su canza mana da hankali karin abin da zai amfane mu su ki ci gaba mu kuma mu koma baya don kar mutum halin da musulmai ɗan uwan mu suke ciki a kasashen da suke a kansu Kuka hadisin mai zo sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم يا جي يا تبتا غريم دين da bai kimmanti bai damu da abin da yake samu ɗan uwansa musulmai ba a duniya manzo yace a gaya muku baya cikin musulmai shi to yaya za a ce ka damu da ɗan uwanka musulmai a lokacin da ake buga musu jama gobe ana kashe kai kuma kana gobe kana kasa dan in ka damu da kaka dan ka damu in ka damu da su ko da ba ibada za ka yi ba ko da ba addu'a za ka yi ba ba za ka iya zama ba za ka iya zama ka yi wannan karkan ba ba za ka iya zama kana kallon mashin da makiyanka suka shirya don su kauda maka da hankali da abin da suke wa ɗan uwanka musulmi ba da ba za ka samu zaman kallon waɗannan abubuwa ba ko nisa don da kuma da masifu da fitintunu da suke shi waɗannan abubuwa da muka ce gabatar da kanmu a kan a kan aikin birza sawayi karfin ne ko kallon gwajin ne ko yinsa ko kallon tunatunan da za mu je mu taru a gidajen bidiyon gidan su nuna muke yi ko ma wanne abu ne akwai fasadi mafasi da dama da suka rattabu a kan waɗannan abubuwa mun ji tun ba yake za mu tuba ko ba komai waɗannan abubuwa za su sabar maka za su hana alaƙa tsakaninka da waɗanda ba musulmai ba kamar yadda yanzu haka ya kasance don yanzu samari a shahararrun yan gwajin duniya ba wanda ba sani ba ba wanda ba san sunansu ba ba wanda ba san kasashensu ba wasu ma ba waɗanda ba su san irin kuɗin da ake biyan su a titin da suke da wasa ba in wajen haya aka ɗauke su ba wanda ba a san yawa ake biyan sa ba duk sun san waɗannan abubuwa sun haɗa alaƙa tsakanin su da arnawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba alaƙa tsakanin mu da su na soyayya ko na kauna ko wani hulɗa babu shi sai in mutunta da Allah subhanahu wataala ya shirka mu ya shirka mana a cikin Qur'ani da sharuɗa amma yanzu mun haɗa alaƙa tsakanin mu da su alaƙar kuma ta ta ta haɗu ba ta haɗu don wani in aka ci wani cif ɗin aka aka ci wasu gol a daren ba zai bacci ba zai kwana yana jin haushi kuma ya ci cin abinci kuma waɗannan mutane da aka ci kudin nan aka ci kudin nan arna ne saboda kaunar su da taya su bakin ciki ba zai ci abinci mutuwa da zai kwana ba sannan kuma zai ce shi akwai imani a cikin zuciyarsa kuma zai ga awar yana da imani a cikin zuciyarsa bayan Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna min hada Allah wa rasulahu yace ba za ka samu wanda yan imani da Allah kuma yan imani da ranar karshe kuma yana son wani arne wanda ya kauce wa dokokin Allah ba ba za ka samu ba imma kun arminka imma kuma imaninka ɗayan biyu kawai biyun gaba ɗaya a zuciya ɗaya ban ka haɗuwa Allah ya ce ko da ma armin mahaifinsa ne ko ɗansa ne ko ɗan uwansa ne ko wani danginsa ne amma za ku je ku samu wasu armawa don baƙin cikin abin da ya same su za ku kwana ba kun bacci ba ko kuma ka kasa cin abinci akalla da ka ji haushin abin da ya same su wanda ko da musulmi ne aka ci su da wannan jirgin bai aiki ne aiki na sako bai kamata ka nuna baƙin cikin sako ba ballanta nan wanda yake arne ne ina za mu je ne ina za mu sa kan mu ne ya musulmi yaushe za mu waye shi wannan shi ne wayewa wannan shi ne za mu ji ala cewa wayewa maimakon wannan hali da musulmi yanzu suke ciki waɗanda su wannan fitina ta hau kansu kamar yadda suka san sunayen nan na yan bol ɗin nan da ƙasashen da suke da kuɗaɗen da ake biyan su in ka tambaye su sunayen wasu sahabban manzon Allah bai sani ba irin waɗannan mutane galibin su wani ka ta takura shi ma ka ce ya gaya masa sunayen kulafawar rashi'in guda buɗin nan bai san su ba ta ce abubakar umar usman ali shi ne kulafawar rashi'in bai san su ba wani yan isa abubakar sunan wane ne wata kila sai ce ma sunan wani annabi ne zamanin da saboda bai san ma sahabi ne na manzo ba zai ce sunan annabi ne shi ne ya san suna ne na wani mutum mai daraja saboda haka zai ce ma sunan annabi ne sai ce annabi abubakar ko annabi umar saboda jahilcin sa amma ba in ki ko tsara shi kan da shi a gaba zai iya kirga ma sunayen ɗan wasa ɗan jin ki yara ƙanana ma za su kirga ma daga ashirin zuwa sama amma su yi kulafawar rasidin lokacin mai zuwa ne al'ashara mu bashira da janna sabon da lokaci guda mai zai musu bisharar aljanna su wane ne bai san su ba kai ka ce haka ba su wane ne matan manzo matan manzo nawa ne bai san yi ba ballanta nan ma ka ce ya kirga su ɗaya bayan ɗaya daga farko aisha na biyu sauda ya kirga su har zuwa ƙarshe magana wannan ma ba da su ballanta ne ayan manzo sallallahu alaihi wasallam duk bai san su ba amma su har har lafiya sai bayan da yake kirga ma su har zuwa sama kuma a haka muke so mu musulmi mu ci gaba a haka muke so mu musulmi kuma mu ci kira akan abokan gaba arna to wannan a lokaci yayi musulmai umuman kada su shagalta kada su shagalta da abin da ba zai amfane su ba duk abin da ka san da ya amfane ka ba sai kanka ba zai amfani ɗan uwanka musulmi ba ba zai amfani addinin ka na musulunci ba da ka nisance su ka nisance su tun gaban Allah subhanahu wa ta'ala ya tambayi harshenka ya tambayi kafanka ya tambayi dukkan gabanka menene suka aikata me ka aikata da su su ba shi amsa dalla dalla tun gaban wannan ke yaƙi da waɗannan abubuwa ka yi abin da zai amfane ka zai amfani ɗan uwanka musulmai ka yi kuma abin da abin da kuma ba za ka yi nadama ba a nan gaba to a nan a nan nau'o'in fasadi da ya yaɗu cikin wannan al'umma da waɗanda muka faɗa da waɗanda ba mu faɗa ba ga baki ɗaya su ne suka janyo wa wannan al'umma ɗin fitina shi ya janyo musu rashin cin nasara kan abokan gabansu shi ya janyo musu lala lalaci shi ya janyo musu talauci da fari da duk cikinkini da ayoyi suke ciki kamar da ayoyin da muka fara fassara su suka bayyana mana haka menene hallin yan uwa musulmi hallin shi ne mutuba zuwa ga Allah waɗannan nau'o'in kaba'ira ɗin da ya yaɗu cikin wannan al'umma mu yaƙi zukatanmu mu yaƙi zukatanmu mu mutuba zuwa ga Allah mu bar su tun muna ganin abin yana da wahala za mu zo mu samu abin ya zo mana cikin sauƙi saboda zuciya ya kanta ake ya kanta ake kamar yadda ake yaƙi da mutane in ya umarce ka da wani abu mai mara kyau ka ƙi aikata wani abu ko da ma wannan rashin aikata wani abin yana damun ka ka ƙi ya zama ya umarce ka da wani abin ka ƙi jibi ma ka ƙi to gata za mu ga cewa abin ya zama mata normal kawai wannan abu ma rashin yin ma kawai wani abu ne ka saba da rashin yin sa saboda haka don abubuwan da suka yaɗu cikin na alfasha na kaba'ira nisantar su wani abu ne mai sauƙi ga wanda ya yi ya kai shi ka zuciyarsa amma ba za mu bangar zinace zinace ba da luwaɗi da cin riba da kayya da zuba da sauran nau'o'i na kaba'ira wanda kowa ya aikata abin da ba shi da kyau ya san ba shi da kyau kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya kawo ka'ida yake cewa wal ismu yace ma haka fi nafsi wa karita an yusali alaihi nas inda ka san menene abin zunubi ba ga ma'auni da manzo ya baka duk abin da za ka yanke za ka aikata shi kana taraddudin aikata shi cikin zuciyarka kana shakka taraddudin aikata shi cikin zuciyarka kuma ba ka so mutane su san wannan abin da za ka aikata ta wannan abin da yake an gane wannan abin zunubi ne wannan ma'auni ne babba wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya bamu an gane shi yasa wanda yake karta misali yana zaune yana karta to in abokan mu da suke tare suke wannan kartan bai dame shi ba amma wani bikin sa haka ko malamin sa ya zo zai wuce sai ka ga ya dan sa kartan kasa yana jin kunya ma'ana ba ya so a sani tunda ba ka so a san wannan abu da kake aikata wata wannan abu zunubi ne haka duk abin da zan aikata kana shakka cikin zuciyarka to wannan abu zunubi ne wannan ma'auni ne babba da Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana don mazinaci ba ya so a gaishe yana zina mai muwadi ba ya so a gaishe yana muwadi matsalaci shi matsalaci amma ba ya so a ce kariya kake mai cin amana mai cin amana ne ba ya so a ce masa mace amana haka mai saba alkawari haka dukkan nau'in zunubi da za ka aikata duk da yawan zunubai ga wani ma'auni da mai zai ba duk abin da ba ka so a gaya maka duk abin da ba ka so a ganka kana aikatawa duk abin da kake shakka a kan aikata shi to wannan abin da ne ka tuba ka bari tun kana da sauran lokaci akwai lokacin da za ka bukata a baka sakan daya sakan daya kuma da sakan din a lokacin yana da muhimmancin da shi a ganka don haka baka wannan sakan din ka rawa a zuciyarka cewa ka tuba shi ke nan ka kwashi gara basa an gane ta yi rayuwar da sannan kuma ka shiga aljanna to wannan sun kalmar ba za a baka shi ba ba za a baka shi ba ballan ta nuke ji cewa a ranka ka tuba lokaci ya wuce walin akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha Allah sakan daya minti daya ba zai baka ba a lokacin da ajali ya cika za a ɗauki ranka kana so ko ba ka so sai an ɗauki ranka kuma za ka mutu da waɗannan zunubai in ka mutu da wannan zunubai kuma ɗayan bayan ɗaya ba tun za a tambaya ba gaban ka waɗanda suka aikata zunuban za a tambaya kuma mai ikirari ba wanda za su yi da kanka to kun ga kenan mun mutane ni ganin ce mun musulmi kamar dabbobi mun aikata zunubi da mutum zunubi don kuma mun san zunubin ba ma tuba kuma mun san duk mutumin da ake cikin nan zunuban ne suka janyo mana kamar da Allah subhanahu wataala yake wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim to ɗan uwa musulmai lokaci kada ya tsere mana muna da sauran lokaci da duk mutumin da yake da ransa to yana da sauran lokaci duk irin nau'in zunubin da ka aikata ma dama a yanzu tana da rai a rayu kake to ka gode wa Allah tana da lokaci sai dai kai ka ci amfani da wannan lokaci lokacin da kuma zai amfani da shi ne ka tura ka dawo bashin da kana ɓata lokutanka lokacin sallah yana wuce ma kana kallon facebook lokacin sallah zai wuce ma kana kallon ball ko kana karta to a dawo a dawo ya kasance kayi yaƙi da waɗannan abubuwa duk lokacin da aka yi kiran sallah za a ganta shi cikin masallaci kana yin sallah a kan lokaci kana yin sallah cikin jami'i a cikin masallaci ba a ganka a wurin da ake zama ake cin namun mutane ba a ganinka a wuraren da ake fasikanci ba a ganinka a wuraren da ake karka ba a ganinka a filin bol ko gidan bidiyo da ake kallon bol duk waɗannan abubuwa ka kasance ba a ganinka a wannan wajen ka tuba ka wajen ka koma yin sallah akan lokaci cikin jami'i ka koma yawaita nafin fili daren ka da ranar ka saboda lokacin ka za ka yi amfani da shi domin lokacin ka kada ya tsere ma ka kasance kana cikin waɗanda suke yin azumi na nafila litinin da alhamis kowane lokaci ka kasance kana cikin jikin da aka ce za a yi karatu ka kasance kana wajen duk wurin da aka ce mini ilimi ne na addini ka kasance kana wajen duk lokacin da addini musulunci ya buƙaci wani abin ka ko ya buƙaci kai kanka a shirye kake ka ba da abin da addini ya buƙata a wajenka a shirye kake ka ba da rayuwarka da kanka ga addinin musulunci in kuɗi ne da kai in wani abu aka bukata na addinin musulunci a shirye kanku kuɗin kama a shirye yake da in gaba ɗaya ku aiwatar da kanku in taimako ne kana ciki duk wani harkar addinin musulunci kana ciki sannan kuma duk abin da yake samun ɗan uwanka musulmi a duniya ka ji cewa kai yake samun ta ta nan ne za ka zo ka yi watsi da waɗannan abubuwa gaba ki ɗaya don a yau idan a yau aka zo Allah ya kaddara in a yau aka ce misali biranen da aka yi gobara aka yi gobara misali a gidanku ina ba na tsammanin Allah ya kiyaye ba fata ba ba na tsammanin a wannan ranar za ta daina shekarka ba na tsammanin a wannan ranar za ta je gidan bai ko gidan bidiyo ba na tsammanin za ta yi haka to ka ji cewa akwai ɗan uwan da musulmi da ake musu gobara kullum ma dama ka ka damu da abin da yake samu su to ba za ka iya zuwa gidan bol ko kuma wasannin farka ko ayyukan banza ba a lokacin da kuma ka san da abin da ake musu ma dama ka damu da su dan ka ji Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yace musulmi da musulmi yace kamar tubali ne na jini yadda kuma mata ya hada tsakaninsu haka suke tubali da tubali na gini ka kwatanta mata ya hada tsakaninsu ko abin da zai raba su to haka musulmi da musulmi suke to ma dama ka damu da abin da yake samun su kamar da in a gidan kuma aka yi gobara ba za a ganta a gidan karka ko jin wasanni banza ba to haka nan ka sani daidai da abin da ya same ka ne abin da yake samun ɗan uwanka musulmi ka zauna ko abin da zai amfani kanka kuma zai amfane shi da kuma hanyar da za ka yi ka tunani wai me za a yi ne a yanzu mu musulmi mu fita a cikin wannan ƙanci me za mu yi musulmi mu fita cikin wannan ƙanci wani irin gudunmawa ya kamata in za a addinin musulunci don mu fita cikin wannan hali ya kasance kullum tunanin ka haka yake mun gano alal misali irin musahama da irin su mulla umar suka bayar in ka ji labarin abu za ka yi mamaki za ka yi mamaki irin da gaske ka ji labarin yin da suka taso da kuma irin yanzu ɗaukaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su za ka yi mamaki waɗannan mujahidin na duniyan nan mutane ne kamar kai mutane ne kamar ɗin shiriya suka samu daga Allah suka fuskanci wannan harka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su da domin haka yan uwa musulmai wannan tunatarwa ce wannan tunatar wannan tunatarwa ce wanda da Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai haskaka zukatan ɗan uwa musulmai da wannan tunatarwa da Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mutane da dama Allah subhanahu wa ta'ala zai shiyatar da wasu bayan Allah zai shiyatar da ‘yan uwa musulmai su taɓaka su san irin hankalin da suke ciki su san irin shirin da abokan gaba su da shirya musu kada su ji cewa abin yana faruwa ne a Falasino ko yake faruwa a Indonesia ko yake faruwa a Afghanistan ko Iraq da makamacin wannan kada su ji cewa haka abin su wuraren da waɗannan mashiki da fitintunu da fitintunu da kuma makinci na yahudu da nasara ya same su su ma wurare ne kamar ku da ba sa tunanin wannan abu zai zai same su sai ga shi nan suka wayi gari a cikin wannan hali an gani a yanzu wannan maganin da muke ciki a halin yanzu Kano gari ne babba shahararre a cikin Nigeria yanzu haka Kano tana cikin takunkumi kan tana cikin takunkumi in kai ɗan kasuwa ne ka duka tattauna da manyan ɗan kasuwa a kan ka bi me yake gudana yanzu akwai hanyoyin da kanawa suke ɗaukan kayayyaki a duniya na kasuwanci yanzu waɗannan hanyoyi da ba su ɗaya an tattace musu kan da cewar kanu an tattace sahu sahun wuraren da ake kiran su cewa wurare ne na horar da 'yan ta'adda duk wani babban ɗan kasuwa a Kano in ya ce gano in ta je ta kundoki za ka zai gaya masa yana cikin ƙunci yana cikin yaya yake yaya zai yi wasu ma daga sunan kasuwa a Kano sai ta yi jar ko ta wani suka sashi suke shigo da kayan teku duk an ja fitar da kuma kuma abin ya fara shigo mana ke nuna in kun zai shigo mana muna cikin gafala a lokacin da ana shirin karya mu ana shirin a yaƙe mu ko ta wani hanya a lokacin mutumin da kalallu muna cikin sabon Allah muna cikin fitintinu muna cikin abubuwa da dama ba ma tunani yaya za mu mu bauta wa Allah mu gyara halaye halayen mu domin shi ma Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana to wallahi tallahi waɗannan azzalimai tun daga sama har zuwa ƙasa waɗanda suke cutar al'umman nan da danniya ba sa ba su haƙoƙinsu in za ku koma ga Allah ku bar cin zuba ku bar gishu a cikin harkokin kasuwancinku ku dawo ku biyayya ga Allah ku bar dukkan wani sabo da kuke ku tuba wallahi tallahi ba ku isa su zalunce ku ba ba su isa ku danne ku ba tuntun Allah zai maganin su a lokacin da ku kuma kuna ma kwance kuna bacci Allah zai gane yin ainihin maganin su shi ina ganin Allah subhanahu ta'ala shi da gari Allah ne eh in Allah ya so a yau in ne kafin gari ya waye duk wani azzalumin kasan nan tun daga sama har kasa ba wanda zai kwana gaban ka in Allah ya so duk wanda ya fi shi azzalumi ne ba a waye gari an ce kun ji labarin cewa kawai duk gawa duk sun mutu gaba ki Allah ba shi da wuce haka yana da iko to ni sai ya kyale su abin da ya kyale su halayen mu ne kamar yadda muke yada fasadi bayan kasa muke saba muku ku bari wa bari su ma waɗannan azzalimin su danna mana azaba wannan shi ne ma asaba ku yi musibatu ta bima kuka ba aijiku kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa lokaci yayi a tuba daga dukkan zunuban da ake aikatawa lokaci yayi da a cikin irin makircin da yahudu da nasara suka shirya wa musulman duniya gaba ɗaya har abin ya fara shigo muku tun kuna jin kishin kishin kuna jin murfinsa ya fara shigo muku lokaci ya yi a dawo a dinga kula da ibada sallah na tuntuni cikin dare na tuntuni na azumi a kaurafi wuraren sabo a dawo wuraren bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai shiya wannan al'umma da fatan Allah subhanahu wa ta'ala abin da muka tunatar zai yi tasiri cikin zukatanmu da zukatan waɗanda muka tunatar da zukatan waɗanda suka halarta da zukatan waɗanda da Allah za su saurara mazanmu da matanmu da samarinmu da tsofaffinmu Allah ya shige mu a ƙarshe a tagaice saboda munasaba kamar da muka bayyana mun taya shi ɗan musulmi a malam Musa murnan Allah subhanahu ta'ala ya cika masa da addininsa ya kasance yana ya shiga sahun waɗanda suke ma'aurata wannan ni'ima ne da muna taya shi murna Allah ya albarkaci a wannan aure da yayi Allah ya albarkaci zuriyarsa Allah a zuriyarsa ya tada mana mahaddatan Qur'ani masu ilimi waɗanda kuma za su yi wannan addinin musulunci aiki kuma abin da za mu yi nasiha zuwa gare ku shine na farkon ta shine mai tsoraci Allah subhanahu wa ta'ala ya san da cewa wannan wata amana ce Allah subhanahu wa ta'ala ya danka masa dan manzo sallallahu alaihi wasallama a hutubatul wada yayi magana akan mata yake cewa usikum bin nisa'i khaira yake ina muku wasiyan alkhairi akan mata yake cewa amana ne Allah ya dan ya danka muku wannan amana kuma ku rike shi ku kula da shi amanan da idan ba ku rike shi ba Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ku gobe kiyama don haka muhimmancin kula da iyali da tarbiyyantar da su tarbiyya na musulunci da karantar da su addini da ciyar da su da abin da ka samu za ka ci da kuma tunatar da su abin da za ka tufatar da kanka da nema musu wurin da za su zauna ka kare musu mutunci da tsare su a gida da hana su yawace yawacen banza da kuma hana hana fitansu a lokacin da ba su da isasshen kaya na hijabi na rike kulecin ku waɗannan abubuwa da baki ɗaya haƙƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura maka shi hakan idan Allah ya arzuta ka da yara haƙƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura maka ka tarbiyyantar da su tarbiyya na musulunci ruhuwan da ya kwashi da yawa